ها أنكر شيئا من أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول رديء القول والمذهب ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأنه إنما إنما عرفنا إنما عرفنا الله عز وجل إنما عرفنا وعرفنا عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن نعم wancan bayanin cewa al'imanu bi annar rajula idan marida ya ajuruhu Allahu ala maradi mutumin da ya yi rashin lafiya Allah ta'ala yakan ba shi lada a kan rashin lafiyan shi wa hadisi mutafakun alai mamin musulmin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi sayyi'ati kama tahuttu shajaratu waraqaha hadisi ne wato ainihin muttafaqun alai kaga yana samun lada akan ciwon nashi ya zama mumini ne kuma in yayi hakuri akan wannan jarabawa sannan shahidu ya ajruhu Allah ala alqatl shi ma shahidi Allah ta'ala zai bashi lada akan kisan da aka yi mishi zai Allah ta'ala zai bashi zai bashi lada haka ya tabbata wato ainihin koda in ka kalli ayar Allah ta'ala shi ta walladina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun wash shuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum aga za su samu lada akan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yughfaru lish-shahidi kullu dhanbin illa ad-dayn duk wani laifi na shahidi ana yafe mai laifin nan banda bashi sai sai fuqaha da dama kamar da al-khattabi ya ambata cikin manazilu yake da suna sharhin Abu Dawud ma'alimin sunan ke cewa mutumin da zai tafi yaƙi ana bin shi bashi baya tafiya sai da izinin wanda wanda ya suke bin shi bashi hakan nan in zai je aikin hajji sai da izinin wanda suke bin shi bashi saboda alheri ne ake nema mushi don ya samu damar biyan su ya tafi salin alin har a mai fatan in yayi shahada kai tsaye sai aljanna babu gargada insha Allah ta'ala cewa al'imanu bi annal akufala idan asabahum shay'un fi darid duniya ya lamuna cewa ƙananan yara idan wani abu ya same su a nan duniya sukan ji raɗaɗi sukan ji ainihin wato raɗaɗi in ƙananan yara wani abu ya same su wato ainihin sukan ji raɗaɗi a nan duniya wannan magana sai yake cewa وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون wato abin da yasa malamai suke kawo wannan domin Bakar ibn Abdul Wahid suna yana cewa su yaran ba su jin radadi ko me za a yi musu sai ya ce wa kadhaba kuma kuma ƙarya yake wannan magana Ibn Hazm ya kawo ta cikin Al-Fasl da ainihin Abu al-Hasan al-Ash'ari cikin Maqalatul Islamiyyin Ibn Hazm yake cewa wa hadan qita'un qita'u samajin wa najaj في الباطل قبيح ودفع للعيان للعيان للعيان والحس وكل أحد منا قد كان صغيرا ويؤمن أننا كنا نألم الألم الشديد الذي لا طاقة لنا بالصبر عليه قرية حقيقة أن أتيارا باسا جرى أدي kawai shi wancan yana cikin shakkaku ne komi kawai su shakka shi su mai da daidai ba daidai ba zahiri ya koma baɗini hissi ya koma ma'anawi da sauransu wanda ai za'in ɗinsu da ɗan shi ya rasu ya zo yana koke-koken shi ɗaliban suka ce bai mutu ba sai kaman yaya sai a kawai bai mutu ba sai a ƙarya ne a kai ka koya mana kawai abu in kaga zai baka wahala ka ɗauke shi a ba haka ba ya ce ya to gaskiya wannan hanyar ba ta kullewa sai ya tuba sai ya tuba to su ne suke faɗin irin wannan magana to da haka malamai sai suka yi musu raddi فقرأ تقبت واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله وأن سننين هر النبي صلى الله عليه وسلم يتي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل Allah baya azabtar da kowa sai saboda zunubin da wancan yayi domin yakan shigar da wani wuta ko ya azabtar da shi saboda a karkashin adalcin shi bi adlihi kamar yanda yake ya rahamtar da mutane ya kai su aljanna da falalashi aikin ka baya kai ka aljanna amma shi zunubi zai zama sababin shiga kauta shi ma aiki na kwarai zai zama sababin rahamar Allah gare ka sannan ka shiga aljanna shi zunubi kai tsaye ne daga zunubin sai wuta in ba Allah ya yafe mutum ba shi kuma aikin alheri sai bayan rahamar Allah ta wanke ka sa'annan sai a kai ka ainihin aljanna cewa da Allah zai azabtar da mutanen sama da na ƙasa halittun sama da na ƙasa da na ƙwarai da na banza in yayi hakan bai azabtar da bai zalunce su ba in yayi hakan bai zalunce su ba domin shi Allah subhanahu wataala fa'alu lima yuridu kuma wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ka'ab ibn Malik yazo cikin sahih na Ibn Hibban da Abu Dawud da wasu su wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi cikin Zilalul Janna cewa da Allah zai azabtar da bayi baki ɗaya ba zai taba zamantowa mai zaluntar su ba amma duk da haka sai yake cewa inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam duba Ibn Rajab a cikin Jami'u Bayanil Ilm Jami'u jami'ul ilmi ko ya littafi jami'ul ulumi wal hikam suka rikice mun da wancan na ibnu abdul bar to a ciki yayi bayani mai tsawo akan wannan mas'ala karkashin wancan hadisin na 24 kenan na Abu Dharr cikin al-arba'un na'am to sai zancan da'an fil athar da kaji mutun yana sukan athar baya karban athar da suka zo daga magabata ko yana yin inkarin wani abu daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fattahimhu ala al-islam alladhi yuttahamu ala al-islam huwa al-muttahamu bizandaqa kenan zindiƙanci ke tare da shi kawai domin rajulun ne radi radi'ul qawli wal madhhab wala yut'an yut'an ala ar-rasul sallallahu alaihi ashabi li'annahu inma arafna Allah wa arafna rasulullahi sallallahu wa arafna al-qur'ana wa arafna al-khayra wash-sharra wad-dunya wal-akhirata bil athar da athar muka san wannan dan me kuma za a soke su zaka wanda yake suka kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam muttahamun fi dinihi na'am
صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى والكلام والجدال والخصومة والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سير الله ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واحتفال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى ودخل الجنة وطلع إلى النار ورأى ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ومشيت ومشيت الأول الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين وما في الأرضين في يقظة حمله جبريل على الوراق حتى أراد حتى أجراه في السماء في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة وراجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت في قناديل تحت العرش شرق شرق شرق, شرق, شرق في الجنة وأرواح المؤمنين تحت العرش وأرواح وأرواح الكفار والفجار في في برهوت في برهوت وهي في سجين.
نعم. آه. zance akan kaddara athar da yake ishara cewa wa naha rasulullah sallallahu alaihi khusumati fil qadar athar ne wanda ainihin wato ko kuma al-kalamu fil qadar abu nu'aym ya fitar da shi cikin hilya cewa la takallamu fil qadari fa innahu sirrullah wa la tufshu lillahi sirra sai dai hadisin na da rauni kamar yadda shekul albani ya da'afa shi cikin da'ifa sannan hana husuma akan kaddara shi kuma ya zo cikin ibn majah wanda hadisin sahihi cewa ba a yin husuma akan kaddara kuma wa yashhadu lahu idza dhukira al-qadaru fa amsiku ma ambaci kaddara ku kuja baki ku shiru kar ayi kujayayya a cikin lamarin kaddara kawai a sallama ma Allah subhanahu wataala abin da ya kaddara ayi imani da shi idan kaddara ta zama alkhairi gare ka ka gode ma Allah in ta zama sharri ka yi haƙuri kuma ka yi fatan alkhairi akan haka domin shi komai na mumini alheri in ka yi haƙuri sai ya zama alheri gare ka sura'i da mi'raji ya yi bayanai wanda kuma bayanansu sun gabata ainihin wato a baya da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a kasar falastin kasar sham baitul maqdis daga nan aka tafi da shi zuwa sama ta daya ta biyu har zuwa sama ta bakwai inda ya ga ainihin wato sidratul muntaha da sauransu kafin a hijira daga makka zuwa madina kauran da ya tabbata cikin sahihain na'am sai ce wa'alam anna arwaha shuhada fi qanadila tahta al'arsh rayuka na shahidai suna cikin wato ainihin wasu qanadil wasu fitulu karkashin al'arshi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda yana cikin muslim sharahun fil janna wanda suke da yawa haka a cikin a cikin ainihin wato aljanna hmm? aiwa tasrah suna yawo a cikin aljanna wannan zai wa arwahul mu'minina tahta al'arsh wa arwahul kuffari wal fujari fi barahuta wa hiya fi fi sijjin sai dai wannan lafazin bai tabbata ba cikin hadisi bai tabbata ba cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am
sallallahu alaihi wa sallam qala Allah ta'ala والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم يسد روحه بلا ألم ويعرف الميت الزائر إذا أتاه وينعم في القبر في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله وأعلم أن الشر والخير zancen wanda aka zo ma ziyara kabari yana sanin wanda ya zo duk athar da aka ruwaito ba su tabbata ba kan haka shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam shine in ka mai sallama ana isan mai da sallama a kabarin shi ka mai sallama inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighunani an ummati as-salat don ya tabbata cikin mustadrak na al-imam al-hakim da wani shi na'am أحسن الله إليكم وقال رحمه الله تعالى واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره وقدره والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من كلام من من, من الله من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر والعقل مولود يعطي كل انسان من عقل ما اراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذره في السماوات والارض ولكل انسان من العمل على قدر ما اعطاه من ما اعطاه من العقل وليس العقل باكتساب انما هو فضل من الله تبارك وتعالى واعلم ان الله ان الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا عدل, عدل منهم عدل منه لا يقال جار لا يقال جار ولا حابا من قال ان فضل الله على المؤمنين على المؤمنين والكافر سواء فهو صاحب بدعه بل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول وعدل عدل منه عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا يحل أن أن تكتم النصيحة للمسلمين قرهم وفاجرهم في أمر الدين فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الله تبارك وتعالى سميع بصير سميع zancen عليم nasiha tana da girma cikin addini har hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali ya bayyana cewa mubaya'a ma ta musulunci da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai mubaya'a ala sam'i wa ta'a wa nushi li kulli ahadin min al-muslimin kowa nasiha daga cikin daga cikin musulmi idan ta kalmar nasiha kalma ce jami'a tana da ma'anoni sannan kuma takan bambanta da bambantar guri da bambantar kuma a'yan din da za a yi ma nasiha kamar yadda muka dan yi bayani dazu in shugaba ne ga yanda za a yi mishi in wato cikin awam ne ga yanda za a yi mishi ina fata an gane a zauna da kowa lafiya a sauke haƙƙin kowa shine nasiha na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم يا له سلطتان قد علم ان ان الخلق يعصونه قبل ان يخلق وما علمه نافع علمه نافع فيهم فلما منعه علمه فيهم ان ان هداهم للاسلام ومن بهم عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد واعلم ان البشارات عند الموت ثلاث بشارات يقال ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه ويقال ابشر يا عدو الله بغضب الله والنار ويقال ابشر يا عبد الله بالجنه بعد السلام بعد الاسلام هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما واعلم ان اول من ينظر الى الله الى الله في الجنه الاضر الاضراء ثم الرجال ثم النساء باعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته والايمان بهذا واجب وانكاره كفر na'am zancen wanda zai fara ganin Allah sune al-adirra jam'un darir yake da ciwon makanta ya zo daga al-hasan al-basri wanda isnadin yana da yana da rauni wurin da lalaka'i ya fitar cewa awwalu man yanzuru ila wajhi rabbi tabaaraka wa ta'ala al-a'ma akwai jahala cikin isnadin kuma bai inganta wata wata hanya Eh, na'am tayyib amma cewa zancen za a ga Allah din umuman wannan mutawatiri ne kuma ƙaryata shi kafirci ne tun ya ƙaryata kafirci ne awwala wa bata ce na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى واعلم أن أول من ينظر واعلم رحمه yadda mun kawo الله cikin shari'a akwai daga cikin magabata wanda suka kafurta mutlakan wanda ya karyata sifa ko ya inkarin sifa ta ru'yatul da ciki akwai imam ahmad na'am
صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمه الله انه ما كانت زندقه خط ولا كفر ولا شك ولا بدعه ولا ضلاله ولا حيره في الدين الا من الكلام واصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومه والعجب ashabul kalam susa ne su tsutsa ce cikin addinin musulunci banna kawai suke duk wata bid'a duk wata zandaka duk wani kafirci to daga gabatar da ra'ayi akan nassi ne ya kawo haka ko mushrikan makka duka da aqaliyat suka hure ma kananun mabiyansu kunni ya zai a ce kaza ya zai a ce kaza ya zai a ce shi kadai ya san gaskiya Mm, kamar yadda cikin sa da Allah ta'ala ya bada labari suna cewa ne إيه، أجعل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أأنزل عليه الذكر من بيننا إيه، kun ji wata akaliya ko a rasa wanda za a zaɓa duk cikin mu sai shi samu shi na haza da shay'un ujab kai akwai abun mamaki babba To kaga akaliyat ne shi kuma kamar yadda ibn al-qayyim yayi makamanciyar wannan magana cewa duk wanda kaga ya halaka cikin yan bid'a abinda ya halaka shi tasliqul aqli ala an-naql gabatar da hankali akan nasi shi ko nasi shi zai inganta hankalinka amma ce hankali shi zai hukunta nasi ai hankulan sun sha bamban kowa zai yi abinda ya ga dama kenan wala ya billah na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول وما يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار بالأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم وذلك أن الجهمية منهم هشام الفضيل قال إنما يعذب عند عند النار رد إنما يعذب عند النار رد على الله رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الصلاة الفريضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص ولا ينقص في في في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلى المغرب فمن قال أكثر أكثر ومن قال أكثر من خمس فقد فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاة بين الصلاتين إن شاء والزكاة من الذهب والفضة والثمن والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز واعلم ان اول الاسلام شهاده شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وان ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عند الله وهو عندما وعند وهو عندما قال والايمان بالشرائع كلها واعلم ان الشرائع والبيع والبيع ما بي ما بيع في اسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب- على حكم كتاب الاسلام والسنه من غير ان يدخله تعزير او ظلم او غل او خلاف للقران او من غير أن يدخله تع- تعزير أو ظلم أو غدر من غير أن يدخله تع- تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم وأعلم رحمه نعم الله نعم zancen kasuwancin da آه، أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال أصلي كن أصلي أتكن آه، أمتعة دكما وتؤنهم دوة سلعة دوة مبايعة دوة معاملة تكاسوانتي asali halal ne ta abinda ake saidawa a kasuwannin musulmai halalin halal ne inda an yi saida shi akan hukuncin alkitabu wa sunna a bisa tsarin musulunci shine sai ya fassara da min ghairi an yadkhulahu taghrir idan babu kasada a cikin wannan kasuwanci bai ulgharar shine abinda tayu a ci- a samu tayu a rasa ta yi wa a samu ta yi wa a rasa Hmm? Eh, eh, kala su kiripto ko kiripto lam astau'ibil lam astau'ib amrahu ba ni cewa komi a kan shi har yanzu ni dai a karan kaina ba zan yi ba ba shi kenan ba to abinda ya zama akwai garar shine ake cewa cinikin kifi a ruwa ko buri a sama abinda bai bai shiga hannu ba kuma shiga hannun shi aiki ne eh na zinariya a rami suna yi Eh, mm. shi dai ƙa'ida ce da abinda akwai gharar a ciki dama abubuwa guda hudu ne ai suke haramta kasuwanci gharar qimar arriba ɗaya na hudun a wasu riba riba da gharar da qimar da kuma mi Hmm? hudu ne ko riba gharar da qimar ne ne na hudu eh najasa ma asluhu najasa ito suna ga amma in ya ba cikin wani asali ba yake shiga shi ne nawa eh ma khalafa alkitaba was sunna shi ya- shi ya shiga cikin wadancan kaman usul da suke kawowa wanda nasi ke sa a hana kasuwancin in kuma ba a samu nasi ba sai a auna wannan kasuwancin da wa'annan guda in bai shiga cikin riba ba riba a samu ta ah, ainihin wa alfadl ko riban nasi'a in bai shiga cikin gharar ba in bai shiga cikin qimar ba ka kawo in kawo an gane ai caca to wannan haramun ne hakan na aiwa jahala jahala suke kawo jahala abinda ba a san shi ba ba a cinikin shi ce maka ina da wata akuya ta kai haka to mi ciniki ka ban kuɗi sai ka je ka ɗauke ta a sai na ganta sai na ganta tukunna ko na wakilta wani a- ana ana wakilci ya je ya ganta sai ku yi ciniki ni sai in ba da kuɗi babu laifi amma baka ga abu ba ba a yin cinikin shi shi ma yana shiga gharar yana shiga cikin gharar akwai akwai jahala to wayannan hudun sune usul da ke sa kasuwanci ya zama to haram da abinda ba zai shiga cikin wayannan ba to asali halal ne sai dai ma khalafal kitaba wa sunna akwai wani nau'i na kasuwancin da za a ce maka haramun ne kaga malamai suna ta jayayya kan menene illa kun gane me illar da ta haramta shi ko a gano illar ko kar a ga illa shine Allah ya hana illa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ba laifi bane a faɗi illa yanzu kamar munabaza da mulamasa na kasuwanci ai malamai suna faɗin illar shi ko akwai cutarwa a ciki akwai cutarwa a ciki ce to shi kenan duk inda ka ɗauko dutse ka jefa inda dutsen ya fada to nan za a sai dama kaza inda cewa kai ka ɗau dutse ka jefa inda ya fada sai a yi ciniki wannan daban amma yanzu kawo miliyan biyar sai ka ɗau dutse ka jefa wani na da ƙwarin hannu wani bai da dutsen na iya sillewa a hannunka ya faɗo gaban ƙafarka a baka ƙafa biyu eh wannan wannan haramun yana cikin wato mubaya'a ta jahiliya bai kasuwanci na jahiliya da aka hana shi aka munabaza tun ya jefa ma wanda ya taba ka shi zaka dauka ko mulamasa ka riko hannu wanda ka dafa shi shi zaka dauka kaga duka wannan haramun haka siyar da abu kafin 'ya'yan ice hatta ya budu wa salahu sai da kayan ice tun yana jikin zangarniya ba a tabbatar bai rubura ba misali ya kai lokacin da ana sa ran tabbas zai karasa ba to wannan ba a- ba a sai da shi an hana sai da abu sibron a ce gashi nan a dunkule baka sani ba zai yi tiya nawa sai kawai a sai da shi a haka daga kuma kauyuka ai Allah gani ko to duka an hana. duk abin da za a siya ya zama a, mauzun ne an san wato nauyin shi ko kuma an san adadin shi ko yawan shi kun fahimta duk da akwai babin khars da ake yi inda alhaja kamar araya ko shi wannan a yayin bukata ne sai a ce to ayi ayi kirdadan zai kai kwando nawa ko zai kai kaza sai a bada wanda yake gida kamar kama wasu talakawa sadaka da wani ice da ke gonarka ce idan dabinan nan ya fito ku dinga shigowa kuna ɗiba kuna ci to lokacin da dabinan ya kai ya kai maga amma bai kai girbi ba bai kai yanka ba suna shigowa amma suna take maka albasarka da salatinka da waye cikin garka kaga akwai cutarwa sai ka ce musu to bari mu auna wannan dabinan so da shigar na cutar da ni mu auna wannan dabinan a samu wanda suke da ilimin khars cikin sahabbai huzaifa na da wannan ilimin sai ya kalli dabinai ya ce za su kai buhu kaza to da haka wanda nake da shi a gida sai in dauka in ba su yanzu nan shekaran na sallame su an fahimci wannan to wannan kaga darura ce ta sa amma asali irin wannan kasuwancin haramun ba a yi so da akwai gharar a ciki ko a cuce ni ko in cuta da abin da za a yi a yi shi al'ada waje yawwa babu babu cuta babu cutarwa la darara wala dira to da haka shine yake cewa duk kasuwancin da ya zamanto ya saba ma shari'a wannan kasuwanci haramun ne a yi shi hanya gani na ba ya kawo aiwa على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم وزالنشي زالنشي كي يشغى أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم wanda kaga algush ya shiga cikin zalunci da gadar mutum ya hada salih da talih guri daya ya gauraya su guri daya ainihin wato ya ya saida su a kayan abinci ko sutura ko wani abu makamancin haka sai je ya kawo wanda ya kasance rubabbe ne khabith ne na wake sai siyo wake wanda yake lafiyayye buhu biyar sai ya samu wanda yake mara kyau buhu uku sai a juye su guri daya a gauraye sai a ƙara turawa a saida ko shinkafa ana musu duka ko hatsi ko mini duka ana ko dabino wannan haramun in ka tashi saida kuma da sunan mai kyau za ka sai annabi sallama ya shiga rangadi cikin kasuwa sai ya ga wata fulawa to annabi sallama ka san fadin ne sai ya lura anya wannan sai ya sa hannu can ciki sai ya ji na cikin a jike sai ya ce ma wa me ya haka me sai dawo sai ya ce asabatu sama ruwan sama ne aka ya taba shi ya ce me yasa ka daura busasshe a sama ai da sai ka bar shi mutun ya zo ya gani a haka ya siya a haka kasuwanci yarjejeniya ake so ya ga zai iya shi kenan sai da mushi ba zai iya ba babu dole amma a haɗa mai kyau da mara kyau sai annabi ya ce mana kashana falaisa ne duwanda ya mana albushi to baya tare da mu san babin kasuwanci yana cikin abubuwa wanda suke da wahala a gurin karatu ma babuka ne masu wahala babin kasuwanci ba don komai ba don tabbaka su ga wasu wanda suka siyi duniya ta siye su to yana musu wahala Allah ka shirya da mu na'am ana kawo wannan saboda ka san ita halal in ka kiyaye ta addi ibadarka takan zama mai kakkiya amma zama kana cin haramun sai ka roki Allah ma yake amsa kaga ibadarka ta shiga cikin matsala to za mu dan samu gurin posko sha biyu ce ma za ta yi gobe yana shanyuwa an yi rabi gobe a ji masu a dan ƙara turawa to sai a yi tashi da ya
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من خير وينبغي للرجل المسلم على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى وإن خاف ذنوبه فإن فإنه فإن رحمه فإن رحمه بفضل وإن عذبه فبذنب
akwai hadisi na gane ibn mas'ud da ke cikin muslim cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kar dayan ku ya yadda ya mutu face yana kyautata zato ga Allah annawawi cikin sharhi yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce al-khawf war raja wannan dole mutun ya rayu akan su waya da'una na ragaban wa rahaba ko wannan kuma ijma'i ne to amma shi wasu malamai suka ce san da yake halin lafiya ya zama khaufu yafi yawa a tattare da shi domin ka san lokaci lafiya takan ja ka zuwa ga takadaranci kaga mutun yana wata bannar har da lafiya ta jawo da zaka ganshi ba lafiya sai ya baka tausayi to san da kake ji musamman da samartakaka kana jin ka da lafiya uwa jaki ka san jaki shine sarkin lafiya to a lokacin tsoron Allah ya furin jaye a kanka domin ranka na janka zuwa ga sabon Allah a lokacin a daidai unfuwan ɗinka na samartaka a ƙiran ɗinka daga galibi sukan ƙoƙarin hure maka kunni lokacin ka fituna ayoyin azaba da tashin alkiyama da masifa kaga sai ka ɗan lallasa ranka da wannan amma san da rashin lafiya ya zo maka a daidai wannan lokacin kuma sai raja'u ya fi yawa saboda idan khaufu ya fi yawa a lokacin zaka tsinci kanka a halin al-ya'su min rahmatillah wanda ko ya ɗeba tsammani daga rahmar Allah ya taɓi innahu la ya'su min rauhillahi illa al-qaumul kafirun to saboda haka sai malamcin saboda munasabar da ta sa suka faɗa haka ai annabi ya faɗi wannan hadisin kafin ya rasu da kwana hudu kafin ya rasu da kwana hudu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah to da ka karka zama mai ɗebe tsammani daga rahmar Allah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim amma sai ya bada shawara wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kakenan ba a cewa tunda an ce kakka fudda tsammani daga rahmar Allah ta inda wani watsatsan mawaki yace ai komi ba komi aljannata mai rabo ce ko cikin satin nan wata tamun tambaya ai an ce musu aljanna ta mai rabuci na ce eh kuma wuta ma ta mai rabuci haka ne to saboda haka karkar wannan kuma ya ji haka ka zame ya zamanto ba ruwanka da tsoron azabar Allah da kiyaye dokokin shi to shi ma halaka ne wala ya'manu makrallahi illa alqaumul kafirun an fahimci wannan daga dole sai ka rayu bainal khawfi war raja na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة وعلى سودا حديث cewa zawa inna Allah ta'ala zawa liyal arba da sallama yace Allah ya tattaro mai duniya ya nuna mai ita har sai da ya hango ma gabacinta da yammacinta daga da abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ma'ana manya-manyan hawadith da za su dinga aukuwa cikin al'umma duk da ba tare da ya ce shekara ta kaza kaza zai faru shekara amma dai ya yi ishara zuwa ga abubuwan da za su faru na ashiraku sa'a as-sughra da kuma al-kubra wanda ilmul malahim ake kiran shi da hudhaifa shi ke ya dauki kambu cikin sahabbai shi yafi kowa sanin ahadithul fitan wal malahim na'am
sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala wal iman bi anna Allah واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق امتي على سبع على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه قيل يا رسول الله من هم قال ما انا عليه اليوم واصحابي جعلنا الله منهم نعم أيوة.
قال رحمه الله تعالى وهكذا كان الدين الى خلافه عمر رضي الله عنه وهكذا كان في زمن في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس حزابا وصاروا فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند اول التغيير وقال به ودع الناس اليه فكان الامر مستقيما حتى كانت الطبقه الرابعه في خلافه بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت وكثرت الدعاة الى غير سبيل الى غير سبيل الحق الى غير سبيل الحق والجماعه وقعت جميعا في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضوان الله عليهم ودعوا الى الفرقه ونهى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقه وكفر بعضهم بعضا وكل داء الى رايه وكل داء الى رايه وكل داع الى رايه والى تكفير من خالفه فضل فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له وأطمع وأطمع وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعوهم الخلق فاتبعوهم فاتبعهم الخلق على خوف على خوف دينهم ورغبة في دنياهم على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم في kenan دنياهم lokacin da aka samu a, wasu daga cikin a, wulatu waɗanda suke kan bata wasu mutanen suka kasa haƙura suka kasa juriya sai suka biye mawa hawa ta su shugabannin don tsoron kar a cutar da su da kuma kwaɗayi wato ainihin a- a- a- kwaɗayin duniya yayin da kuma wasu sai suka kafe akan gaskiya kan wasu al'imamu ahmad rahimahumullahu a, wannan bai sa sun yi rauni ba saboda wannan tsoron na a cutar da su ko na abu makamancin haka wanda zai ishara kan mas'ala ta khalqul qur'an na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوههم شتى ووضعوا شتى ووضعوا النا- ووضعوا القياس وحملوا قدرة وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم ka ganin yana ishara da ya ce banu fulan ko zuwa ga suwa yake ishara al'abbasiyya wanda sai da ta kai khalifa zai ba da kwangila ko ya bude wata matuba'a kamar yanzu za mu iya cewa matuba'a guri ne na naski da tarjama a dinga ɗibo littattafai na sa'aristo ana fassara su kuma ana auna su ana auna masail na aqida a kansu haka wannan ba karaman musiba ba ce a lokacin ne wa'inna abubuwa suka yi ta suka yi ta aukuwa har sai da ta kai musulunci ko sunna ta shiga cikin gurba fiye da yadda kake tsammani wanda kaddarallahu dama Allah subhanahu wataala ya kaddara zai ba sunnar shi kariya sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam ta sababi na su al-Imam Ahmad ake cewa a lokacin na Imam Ahmad dake shine Imam ahli sunna shine qudwa a gurin ahli sunna inda ya ce bari ya ɗanyi rauni ko da ya ce bari ya yi tauriya kamar yadda su ibn al-madini suka yi an gane a wannan shekara ta mihina to da Allah kaɗai ya san irin ɓannar da za a yi tare da cewa dama Allah ya riga ya ƙaddara abin da ya ƙaddara amma kafe wannan da sayyidina ali wato al-imam ahmad yayi da jurewa da cijewa da haƙurin da yayi akan gaskiya wannan yasa ya ba mawa 'yan baya shaja'a ya ba su ƙwarin gwiwa suka ƙara yadda da cewa faɗe wannan abin gaskiya ne ya kafe akan gaskiya bai girgiza ba bai yi rauni ba da wasu shi daga cikin almajiran shi da waɗanda suka kasance cikin akran ɗin shi wanda amma galibi sun yadda da aƙi da shi fa ba ba su yadda da ita ba tsoro ya hana su bayyana tsoro ya hana su bayyana su ma wato ainihin mutane gaskiya su bayyana wa mutane gaskiya so da haka wannan lokacin yake ishara musulunci ya tsinci kanshi a irin wannan yanayi kuma kakkafin da tsammani ta iya yiwuwa ya maimaitu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ana karanta tarihin magabata dan kai koyi da su daga ko kai ka tsinci kanka ba fata ake ba amma abinda Allah ya kaddara babu makawa sai ya auku to ga halin da ya kamata ka tsinci kanka a ciki shine ka cije ka daure abinda ka san gaskiya ne ka kafe akai amma kuma wannan ba zai sa kai mai su shugabannin khuruji ba imam ahmad bai khuruji albar buhari za mu ji yadda yake ta kuma mun jima'a ba yake ta bayani kan ruko da jama'a kar a saba ma shugaba kar a yi kaza duk da sun ba shi wahala haka shi ma da imam ahmad wannan shi ne gaskiya na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة bin da yasa ya ainihin ce mut'atan nisa ya mayyaza so da mut'ar kala uku ce akwai mut'a ta talaq akwai mut'a ta annikah da yake nufi akwai mut'a ta almanasik mut'atul hajj at-tamattu to daka mut'atul ina nufin nikahul mut'a da kuma nikah na al-istihlal haramun ila yawm al-qiyamah hadisi sun tabbatar da haka musamman a Khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mut'a haramci na har abada istihlal shi suke ce ma auren kashe wuta ko nikahul al-istihlal wanda shi wanda yayi istihlalin ya zama taisul musta'ar bunsurin aro kaunin hadisi ya ambace shi na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى واعرف بني هاشم قبله بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف قبل قريش والعرب وجميع الأبخال فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس وحقهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام نعم وتعرف آه، قبل بنو, الأنصار banu hashim ka san falalarsu so da su daban suke a cikin quraishawa wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya zabi ainihin wato ah, banu hashim daga cikin quraishawa kuma ya zabi wato ya zabe shi sallallahu alaihi wasallam daga cikin banu hashim ya faddala shi ma'ana akan su saboda su dangantakar su da annabi sallallahu alaihi wasallam banu hashim da suke musulmi to suna cikin ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zaka ka san falalar su ka girmama su da su da zuri'ar su sannan falalar quraishu domin su ne suke suka farkon wanda suka fara amsa kira na annabi sallallahu alaihi wasallam su abubakar da umar umuman da sauran larabawa da ansar da sauransu sai ya ce wa jami'il afkhad da dukkanin kabilu da suke karkashin qaba'il na larabawa ka san falalarsu da kuma haƙƙin da suka ba wa addinin musulunci sai ce wa maulal qaumi minhum da akwai wanda su suna cikin mawali yanzu su zaid ibn haritha da su bilal da sauransu su ma dai suna tare da su ya zo cikin ainihin wato sahihu muslim bal sayyul bukhari ma maulal qaumi min anfusihim ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'arrab li sa'irin nasi haqqahum fil islam kowa ka san haƙƙin shi a musulunci da gurgurdan kadama sidqin da mutum yake da shi da gurgurdan darajar da zaka bashi na'am
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وتعالى فضل الانصار ووصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسبهم وتعرف فضلهم وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم نعم فللر أنصار مطمع مسلم يا بينا بامي سن سوسي مؤمن بامي كين سوسي منافق wasiyar da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato ainihin akan ansarawa da yake sahihaini cewa usikum bil ansari fa innahum karashi wa wa aibati wa qad wa qad qadaw وقضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم نعم
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله ان ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الذهبيه حتى كان في بني في خلافه بني فلان تكلم ابو هريره في امر العامه وطعنوا على اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذوا بالقياس والراي وكفروا وكفروا من خالفهم ودخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث من حيث لا يعلمون فهلكت الامه من وجوه وكفرت من وجوه وتزلفت من وجوه ودغت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه الا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره وامر اصحابه أصحابه وأمر أصحابه رضوان الله عليهم ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقتلهم دينهم واستأدينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التقليد يعني الاتباع الإمام الشوكاني ولتافن دي القول المفيد akan mas'ala ta taqlid a farkon littafin yayi bayani karara idan ka bi nassi ba sunanka muqallidi ba ittiba'i kai wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce yayi taklidanci ba abin da yasa ake gudun kalmar saboda ta shahara akan masu taklidancin wani muayyan daga cikin malamai ya zama nashi kadai za su dauka ba ruwan su da na wani koda na wani shi ya dace da na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan gurguwar hanya ce kuma hanya ce mai hadari amma wanda ya bi nassi ko kuma ya bi ra'ayin fatawar wani malami da ta dace da nassi wannan ba za a ce ya yi taklidanci ba don bai bi malamin ba sai don fatawar ta dace da nassi na alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am أحسن الله قال رحمه الله تعالى واعلم أن من قال لفظه القرآن مخلوق فهو مبتدع ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهيل وهكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أما يتي وأن يكون أنت هدري وأن زي شروع tunda yayi munafunci ya boye ilimi na'am sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira wa iyyakum muhdathat al-umuri fa innaha dalalatun wa alaykum sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bil wajib واعلم انه انما جاء اهلاك الجهميه انهم فكروا في الرد فادخلوا فادخلوا لما وكيف وتركوا الاثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رايهم فذهبوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأكثر وأكثر الخلق واضطرهم الأمر واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعظيم وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله رضي الله عنه الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يجوز ولا يوث لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا إن من لم نقل القرآن مخلوق فهو كافر هكذا دأب يعني المنحرفين mutum shi ne kafirin kuma sai ya jefi wani da kafirci fir'auna ba ai sai da ya kafirta annabi musa cewa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin ji fir'auna da rashin kunya ba ba irin kisan da bai yi ba kisan kare dangi yake mawa banu isa yake mawa eh banu isra'il har sai da ma dangin shi suka yi zanga zanga kana ta kashe mutanen nan to in sun kare suwa za su ci gaba da mana bauta suna mana wahala sannan sai ya ce to wannan shekara a yanka shekara mai zuwa sai a ɗan huta shi ne aka haifi annabi harun shekarar da ba a yankawa shekara mai zuwa aka haifi annabi musa sai mahaifiyarsu hankalinta ya tashi allah ya ce ki goya kayan ki ba komi ya gade ba ta nasu ba ya ce to ki sa shi a cikin akwati a jefa a teku inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin sai ta yadda da alƙawarin allah ta je ta jefa shi ƙarshe kuma Allah ya dawo da shi kuma ya ƙaddara fir'aunan shi zai shayar da shi ya rike shi ya ci gaba da kulawa da shi ya reni wanda zai halaka shi a gidan shi cikin iko da ƙaddara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to saboda haka waɗanda suka ce alƙur'anu makhluq har cewa suke wanda bai ce alƙur'anu makhluq ba kafiri ne bishrul marisi yana ga haka cewa duk wanda suka ce alƙur'ani ba makhluq bane to ya ce sun ma'alla kishiya mashirikai ne aka yace subhanahu ramatin yi bida ya hawan sallaci to saboda haka jahamiyawa kenan da duk wanda ya bi su suna cikin halaka a wannan matsala imam ahmad ya sarraha cewa su kafirai ne ba a gadan su idan sun mutu kuma ba sa cin gadan musulmi idan ya mutu da wani zai zama baban shi ba jahamiya ne in baban ya mutu ba zai ci gadon shi ba shi in ya mutu ba za a ba baban gadon shi ba domin baya cikin ahlul qibla inda yana bin jahamiyancin a bisa tsarin su da usul din su na rashin karban nasi sai ya dace da hankali la kyauta na'am صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهن الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشكوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب وقدر ولا حول ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد فقد رد الكتاب كله ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم.
نعم قرية آية قرية قرآن وعند قرية منزو قرية منزنين إيه. نعم قال رحمه الله تعالى فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان مؤونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت دون ذلك فدرس علم السنة والجماعة علم السنة فدرس علم السنة والجماعة وأوهمهما وأوهمهما وصارتا مكتومين بإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم واتخذوا المدارس وأظهروا رأيهم ووضعوا في الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم رئاسة, رئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله فأدنى ما كان يصيب رجلا من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق على أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وقالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعلم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد ولا أحد يحجزهم عما يقولون ولا ويعملون.
gaba da labarin yadda bid'a ta samu asali suka yi tarawwaja ta lokacin ba ta yi tasiri ba da yake mutane suna kan wato ainihin fitrarsu da kuma gazgata malamai na Allah da aka sani kala su al-imamu malik al-imamu malik da shafi'i da ahmad a wancan lokacin rahimahumullah da ire-iren su kala su sufyan al-thawri su ishaq ibn rawiya da sauransu wannan lokaci bid'a bata samu karfi ba har sai da ya zama lokacin ma'mun khalifa ya goya musu baya inda aka yi rashin sa'a ma'mun sai ya zama wanda ya tarbiyantar da shi ba mu'tazili da ka sai ya karɓi wannan aqida har suka yi ta tunzura shi zuwa ga ainihin a zuwa imtihanin malamai wanda bai yadda alkur'ani makhluq bane a kama shi a like shi gidan kaso a ci gaba da gana mai azaba har wasun su ma aka aka ainihin wato halaka su a daidai wannan lokaci to da matsi yayi yawa ka san dan adam bai san takura da matsi yayi yawa kuma aka rufe wa malamai baki aka kukkulle su cikin gidajen su a karan fari aka hana su karantarwa sai su kuma awam sai zama an sako waɗannan karnukan na jahamiyawa da mu'tazilawa su suke karantar da su suke zama cikin masallatai da majalis suna ɗaura su akan waɗannan ra'ayoyika har wasu sun fara yadda da wannan suka gamsu wanda ma bai yadda ba baya iya inkari domin in yayi inkari ba wai ma shugaba inkari ba yayi ma waɗannan malaman inkarin su kuma sai su cinna shi zuwa ga shugaba sai ya ainihin gana mushi azaba ko a kori mutum ko a tsare shi ko a mai bulala ko na abu makamancin haka hakan ya jawo sai abin ya yi ƙarfi sai ya zamanto ilimin sunna ya kusan disashe a wannan lokacin shine ma'anar darasa fa darasa ilimin sunna ilimin sunna ya zama tasirin shi ma ya ɓace saboda wanda suke raya sunnar an kama su an tsare sauran da suka rage batattu ne da kuma waɗanda suke masu tsoro sun ja bakinsu sun yi shiru wannan ya jawo abin da ya jawo abin ya ainihin wato yi tsanani har ta kai har yanzu tasirin wannan fitinar ba ta fita daga zukata wasu Allah ta'ala ka tsare na
أحسن عليكم قال رحمه الله تعالى واعلم أنه لم تجد بدعة قط إلا من الهمج الرعاي أتباع أتباع كل نعق يميلون مع كل ريح من كان هكذا فلا دين له قال قال الله تبارك وتعالى فاختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء اصحاب الطمع والبدع.
kaga malaman ulama usu su ne fitina cikin musulunci ne fitina cikin musulunci don shi jahili shi ganin shi kawai inda malami ya faɗa to kamar Allah ne ya faɗa in za ka yi larabcinka ka ƙare wani baiti ma za ka jawo ya ce sadakallahu al'adu tun da jahili bai san me ke tafiya ba to idan malamai ba su da amana ba sa kan sunna bayan da za a yi al'umma ta zama al'umma da ke bin koyi na annabi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama malaman banza su suka yi yawa cikin al'umma to wannan al'umma za ga alherinta kaɗan ne domin su za su yi ta jan mutane suna halaka su kuma bayanin da ya yi cewa wa'alam annahu lam yaji bid'atun ba wata bid'a da ta zo kattu illa min alhamajin ra'ayi face sai daga watsatsu wato inda suke ba su da wani amfani hamajin ra'a mutanen da ya zama babu wani ilimi babu wani kaza a tattare da su kuma suna nan kara zubari atba'i kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rih duk wani mai kira in yazo gun shi zasu da'awa ta mai tatsine su bita ta dariƙanci su bita ta kungiyanci su bita kaza su bita so da su ba su da ma'auni ilimi shine ma'auni kuma su ba su da ilimin da za su auna to malaman banza su kuma sun sani sai su da so da wata maslaha ta su sai su koyi wannan ilimin ko don neman abin duniya ko don neman shahara ko wani abu makamancin haka sai su ja su zuwa ga halaka shi yasa addarimi ya ruwaito daga sayyiduna umar yake cewa ya hadimul islam zalalul muallimi wa jidalu munafiqin bil qur'ani wa immatun mudillun abin da ke rusa musulunci shine kuskure na malami zalla ta malami kila shi yana da uzuri ma amma wannan zallar tashi sai ta zama masifa cikin mabiyan shi sannan munafiki yazo yana gaddama cikin addini kai dan tijjaniya yana da bakin magana ko dan shi'a yana da bakin magana ko mai cewa bai yarda da hadisi ba illa hadita ya zama yana da bakin magana ai ko an shiga matsala to sai jagororin da suka kasance masu fatarwa musamman daga cikin malamai suka kasance suna fatar da al'umma masu kira a bakin kofar jahannama wannan su suke rusa musulunci sai dai ga waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya tsare su don ba za a taɓa zamanin da za a ce ba wanda yake kan gaskiya ba sai dai su zama ƙilla su ne guraba su ko su zama mambuzi na makabuhi na a cikin mutane saboda wa'incan 'yan bidiyan sun bata musu su amma abin da yake wajibi a haƙƙin ka shine ka yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai kawo mafita Allah ta'ala ya samu dace na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق ina so mu kai mu kai na ɗari ko نعم
Tayi.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق من أهل الحق والسنة يحييهم الله ويهدي بهم وغيره ويحيي بهم السنة فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال الذين أوتوا وقال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه أحسن الله إليكم وقال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب إنما العلم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب kaga abdul-jabbar ai kaga yana ta alfahari da littattafai aka zo za a tattauna ya fito da inda aka ce kaza ya ɗauko littafi 500 ya kasa kwancewa ya karshe a kotu ya ce bai da sayuwar bukari sharhi gare shi kaka matsalul himari ya hamilu asfa wannan ba shi ke nuna karkatara littattafai ba iqtina'ul kutub yana da gaskin abin da zai taimake ka gurin samun ilimi amma ba dogaro da littattafan kadai ba in mutum ya kasance sahibu hawan ne ko da ya fi kowa littattafai ya fi kowa riwaya ya fi kowa kaza yanzu ka duba misali a marwaita samun mai riwayoyi irin na wato ainihin muhammad bin umar alwaƙidi yana da yana da wahala amma kuma mutaham wannan riwayoyin nashi ba za su ce ba za a ce ya fi kowa ba saboda ya fi yawan riwaya ba da kasaratu riwaya ne ake samu ake gane gaskiya ba wanda yafi dacewa da nassi shine yake kan gaskiya ko da bai da ilimi da yawa ko da bai da littattafai da yawa ko da bai da babban rawani ko da bai da babban zawiya ko bai da babban masallaci ko bai da babban markazi ko bai da yawan ɗalibai ko bai da kaza wannan shine shine umma eh shine umma mu shine jagora kuma shine yake kan as-sawadul a'zam ko da ko shi kadai ne ko da ka duba annabi ibrahim shi kadai ne a lokacin musulmi daga shi sai matar shi sai dan uwan shi dan dan uwan shi ko annabi lut alaihi salam amma Allah ta'ala ya ce inna ibrahima kana ummatan ya zama al'umma so da shi ke kan gaskiya wanda ke kan gaskiya shine shine nagari ba ba kakka kakka rudu da mazhab karka rudu ga wanda aka fi yabawa ga wanda aka fi kaza da yawa mutane ba su iya tantancewa su da kansu ba kan gaskiya suke ba ya za a yi su gane wanda yake kan gaskiya wala ya arifin rijala illar rijalu ya maza su suka san maza na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمة الله أن ما قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكبرين والحق ما جاء من عند الله والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجع فلجع على أهل البدع فلجع على أهل البدع البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه وان شاء الله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنفترق امتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت انا عليه اليوم واصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والامر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والتعمق واياكم والتنطع وعليكم بدين بدينكم العتيق.
النبي صلى الله عليه وسلم ya yi hannu game da ta'ammud zurfafawa wata na wuce gona da iri ya ce wa alaikun bidini kuma al'atika na horonku da ku riƙe addininku da ɗaɗɗe na asali da ɗaɗɗe na asali kayan aro ba sa ado yaɓe ya fi sabon gini a suka ce wato da sabo gwara yaɓe a gane ku da shi ma'ana yaɓe na asali wanda kana da tabbas a kan shi abin da za a kawo daga baya baka da tabbas a kan shi musamman a yanzu mayaudara sun yi yawa daga ka rike abin da al'umma suke a kai za mu ji me yake nufi da addinul atiq akwai wata mulahaza guda biyu kafin mu rufe kun ji a can baya nan kusa kusa aljama'a ya fassara da majtama'a alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakr wa umar wa uthman sai bai sa aliyu ba ba don cewa sai duna ali baya kan daidai ba wa hasha wa an yaku na zali yana magana kan al'ummar da ke lokacin zamanin sai duna abubakarin galibi sahabbai ne suke kuma suke da fada aji zamanin abubakar haka zamanin sai duna uthman haka zamanin sai duna ali baki sun yi yawa a cikin addini daga cikin tabi'ai wanda wasu su duka ba ba salihun bane ba dukkan su kwatattu ne galibi sai wanda Allah ta'ala ya tsirata a lokacin bid'o'i sun kunno kai ga shi'anci ga khawarijanci ga kaza ga kaza amma zamanin su sayyiduna Uthman da sayyiduna Umar da sayyiduna Abubakar babu wannan ko akwai sai dai daidai ko ake samu wani a gari kaza ya ce kaza wani a gari kaza ya ce kaza kuma su ladabtar da shi ya ladabtu amma lokacin sayyiduna ali sai abin ya gawurta da aka sai yake ishara kan cewa addinin nan da aka sani babu sabani a zamanin sayyiduna abubakar da zamanin sayyiduna umar da zamanin sayyiduna usman shi ake nufi da jama'a ba taro na yawa ba kawai zamanin sayyiduna ali shi sayyiduna ali da sauran sahabbai da tabi'an da suke akan tsarin su su ma suna cikin waɗancan wato ainihin a asafin an gane ko amma a lokacin mutanen sun kawo bid'o'i shi yasa sai bai ambaci sayyiduna ali ba a gurin ba dan ya fudda shi daga cikin wanda suke kan alhadiyul mustaqim ba ai ba ma sayyiduna ali ba dukkan sahabbai suna kan shiriya ta gaskiya dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare su daga kowace iriyar fata da kowanne irin hawa na san zuciya shi yasa babu sabani na aqida a cikin su koda kaji sun saba kan wani abu sai ka tarar da mutum daga baya ya sauka daga ra'ayin shi ya bi ra'ayin waɗanda suke su ne masu yawa kuma su ne suke dacewa da alkur'ani da sunna amma akan matsaloli na ahkam dama wannan ana samun sabani ina fata an fahimci wannan daga abin da yasa bai ambaci sayyiduna ali ba kenan ba wai dan bai yarda da shi ba a sayyiduna ali ai mun ji a baya ya sanya shi cikin waɗanda suka fi kowa falala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ya hada da su Talha da Zubair da su Sa'ad da Sa'id da Abdurrahman da sauransu sannan banu fulanin da yake ta ambato ya ambata so biyu ko banu fulan sai bai ce banu al-Abbas ba saboda a lokacin shi banu al-Abbas din suke su suke mulki kun gane banu al-Abbas su suke mulki idan yace banu al-Abbas yayi shiru wani zai dauka da wato ainihin a kulafa na zamanin shi yake shi ko ba da su yake magana ba shi bai musu inkari alanan ba yana magana akan abin da ya riga ya gabata shi kuma wannan babu laifi to inda yanzu zamu ce zamanin hajjaj an yi kaza zamanin wa amma da lokacin hajjaj muke rayuwa la kaddarallah ai duk da cewa zamanin mutanen da ke zamanin umuman sun kuna yanzu ko mutunci da daraja amma a lokacin kana zamanin hajjaj Allah ya kaddara zaka rayu a Basra ko a Kufa tare da hajjaj sai dai kamar nasiha kai da shi in kaga ka iya kun fahimta to shi yasa sai yake cewa banu fulan bai ce banu al-abbas ba dan kar a dauka yana magana akan shugabannin da yake rayuwa karkashin mulkin su an gane wannan mulahaza ku to hakan nan ta sayyiduna ali kuna ga zamu bar shi haka insha Allah ta'ala sai mu tashi fakara ta ɗari daidai a gobe sai mu ƙara sabi ibn Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha